أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا تكن باب كرامة الأولياء وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لقد كان في من قبلكم من أمم hakika ya kasance cikin al'ummar da ke gabaninku na sun akwai mutane muhaddasu na masu wato zance da Allah Allah na musu zance a cikin zuciyarsu sai su faɗi magana da harar daga Allah ne fa in ya kunfi ummati in ya zama a cikin al'ummata a hadin akwai ɗaya fa innahu umar shine sai na umar wa huwa rawahu muslim min riwayati aisha daga riwaya aisha wa fi riwayatan wa fi riwayatihuma a wata riwaya ta su bar muslim qala ibnu wahab ibnu wahab yake cewa muhaddasuna ay mulhamuna cewa su ne muhalamuna wanda ake mai ilhama almuhaddasu rajulu sadiqu zanni wato shine almuhdasu wato wanda ake wa ake Allah yake muhaddasi da shi shine ar-rajulu sadiqu zanni mutumin mai kyakkyawan zato wato da abin da yayi zato wato sai zama haka wa huwa man ulqiya fi rau'ihi shay'un min qibl al-mala'il a'la shine wanda ake jefa masa wani abu a cikin zuciyarsa daga mala'il a'la wato ya zamo direct Allah ne ke jefa masa wannan wanda Tirmidhi inna Allah ja'ala al-haqqu ala lisan Umar wa qalbihi a cewa hadisin Tirmidhi ya ce manzo Allah sai yake Allah ya sanya gaskiya a cikin harshen Umar da zuciyar shi wa bil hadith al-akhar wa hadisi law kana nabiyyan ba'adi la kana Umar da bayana akwai annabi da Umar ne wa za hadisul karamatu zahiratul Umar radiyallahu anhu wannan hadisi ne karama ta sai na Umar zahiri a وعن ابن عمر قالت بينما عثمان يحدب إذ قام إليه جهجاء الجفاري لأن وترن سينا عثمان يكي هدبا سي جهجاء الجفاري تاشي ميكي فهذا العصا سي قام سندر سينا عثمان من يدي دقا هنن سينا عثمان فكسرها سي كريتا على ركبتيه قويوسا ويا كما يا أذى سندر قوي سي كريتا شي جهجاء الجفاري فدخلت فدخلت شزيت شزيتا في ركبتي sai wani alkaja ta shiga cikin gwiwarsa fawqa'at fi hal akilatan sai wani ciyo wato ciyon da ake ce masa akilatan wanda kamar wato irin yadda wato irin sunan wannan ciyon ya ya dan kwanta min da Hausa amma akwai yadda ake mishi wani suna da wasu sai ya dinga ci yana ci sannu sannu har ya zama sai ya yi illa ban girma a cikin wato jikin mutum wa ana hasan bin aliyu kala ce kala aliyu cewa sai na ya kasance inna rasulullah sallama wato zahara lailatan fi manami cewa ya bayyana a wani dare cikin barci gare sa fa qalat ya rasulullah manzo Allah malaki tu min ummatika me yasa na gamu da wannan daga al'ummar ka min min min audin wal wal wal wal dadin na wato wato ainihin cuta da duka da kiyar da suke nuna min qalat ad'u alayhi musu addu'a ya ali qalat qultu nace sai sai nace Allahumma abdilni bihim min huwa khairun li minhu ya Allah ka hurfura yace Allahumma abdilni bihim Allah ka hurfura musu da ni wato ainihin huwa khairun li minhum wanda ya fi musu alhairi da ni wa abdilhum bi man huwa sharrun min minni Allahumma abdilni bihim man huwa khairun li minhu Allah ka hurfura musu wato ka hurfura musu da wani wanda ya fi musu alhairi wa abdiluhum bi man huwa sharrin minni kuma ka hurhula musu da mafi sharri da ni wato wanda ya fi ni sharri da zamanto shine wato wanda zai shugabance su su waɗannan mutane al'umma da suke min wannan fa haraju fa darabu rajulun sai gashi ya fito da safe sai wani mutum ya kashe sa wanda ana ce da shi Abdurrahman bin Muljin shine kashe sayyidina Ali wato nan kaga addu'a ce musu na cewa Allah ya hurhula mishi wasu alhairi da gare su wato abin da yake alhairi da gare su shi ya zama bai alhairi bai da suwa su kuma Allah ya hura musu mafi sharrin sai na wanda fi in ma sharri ba dan tasu na da sharrin komi wannan dai addu'a ce sai ga su sharri ko ya same su bala'i kala kala ta samu su za karamatun da halifataini wannan karama ce ta halifa guda biyu sai na Ali sai na Usman wa an Jabir bin Samuwa tarjila anhu qala shakka ahal kufa wato mutanen kufa sun kai karar sa'adu wato ya'ani ibn abi waqasin sun kai kara ila umar bin haddab fa azalahu sai cire sa wasta'amala alaihim ammar sai shugabanta musu da ammar bin yasir fa shauka hatta zakaru sai suka kai kara cewa har suka ambata cewa annahu la yusinu sallah wai shi zai kyauta mun sallah farsala ilaihim sai aika zuwa gare su fa kala ya aba haka ya aba haka ina haula'i yas'amuna waɗannan mutanen kufa suna zirar cewa annaka la sun tu sallah baka kawai ta sallah gare su faqala ce sai na sa'ad ce amma anna wallahi wallahi ni kam fa inni kuntu usalli bihim salatar rasulullah ni na musu irin sallah ta irin ta manzon Allah la hurma an ha ban taba hannuwa gare ta ba usalli salatar isha'a ina musalla isha'i fa arkadu fil ulayni ina wato tsakaitawa daga wannan guda biyu na farko wa hufa fi akhirin kuma sauƙaƙawa a na ƙarshen guda biyu qala zalika zanna bika sai sai na mace haka nake da to gare ka ya abasu haka ya abasu haka wa arsala ma aw rajulun sai aika wani mutum a tare da shi aw rijalan ko su mutane tare da shi ila kufa sai su yawo cikin garin gufa domin ajiya abu yake yas'alu anhu din a tambayo masa lamarin a kufa ga mutanen kufa da mutum ya tafi sai ya dinga yawo tare da sa'adu cikin garin kufa balam ya da a masjidan ba wani masallaci in suka ji aka yi sallah ba a barin masallacin illa sa'ala anhu sai shi wannan da aka aika ya tambaye mutanen masallacin akan lamarin sa'adu me suke faɗi gare sa wai su nuna ma'arufan sai su yabo mai kyau ga sai na sa'adu hatta da halan masjidin libani absin har suka je wani masallaci da aka ce masa masjidin libani absin faƙama rajulun sai da ya yi tambaya ya ce ya suka ba ya yanayin sa'adu gare su sai wani mutum ya tashi ya ce faƙama rajulun minhu wani mutum daga cikin wannan masallacin sai ya tashi ya ce yuqalu lahu usamatu bin qatada ana cire shi usama dan qatada yukan na abasa adata ana mishi alkunya da abasa adata faƙala ce amma iz na shaitana tunda dai ka muna magiya ka muna magiya akan mu baka labarin sa'adu fa inna sa'adu ya sa'adu kana la yasirru bi sariyatan shi zai tafiya tare da sariya na yaki wato an ka tura sariya na yaki bai tafiya sai zamanin sa wala qasimu bi zawiyatan bai mun rabo da adalci wala yadil fi qadiyatan sannan bai mun wato adalci cikin hukuncin sa qala sa'adu sa'ada ce to amma wallahi ce amma kaga wallahi la'ada'una bi salatin wallahi sai na maka addu'a guda uku Allahumma in kana abduka haza kaziban ya Allah in wannan bawa ƙarya ke kamar ya an ya tashi dun ɗaya riya an wasu matan da jiyarwa ya ce fa adil umarhu ka tsawaita rayuwar shi wa adil faqarhu kuma ka tsawaita lokaci gare sa wace wa aradahu lil fitiyani Allah ka bijira da shi ga fitintunu kala kala wa kana ba'da zalika sai zama bayan addu'a da sa'adu yayi isu ila yaqulu lokacin da fitina ta maiwa sai a tambaye shi ya shehun kabirun mabatunan kana tsoho sosai amma kaga kana da fitina kala kala yana neman mata idon shi ma ya rufe bai gani saboda tsufa amma yana daga gira in mace ta wuce sai ce asabta ni da awacin sa'ad sai ce addu'a sa'ad ta same ni qala abdul malik bin umari abdul malik bin umari rawi wanda ya shine rawi an jabir wanda ya ruwaita daga jabir bin samuraza yace fa ana ra'aituhu ni na ga wannan a wannan shi usama dan katada din ba da karshe kad ha hajibahu bayan hadda wannan gira ido ta ruhu ta rufe idanunsa shine hajabahu ala ainihi har giran idon ta zo ta ruhu wato ta faɗo ga idonsa minar kibarin saboda tsufa wa innahu la ta'arradu lil jawarin cewa shi yana bijirawa lil jawarin ga wato yan mata yana tare su akan hanya fi durucin a cikin hanya fa gamizu hunna sai dinga ɗaya musu wato gamiza wato yana ɗaya musu wato juya baki da juya ido da juya wato yana ɗaga gira kenan yana karkar ɗaga musu gira wannan yana gwada duk saboda dai wato musibar ta same shi fi hadal hadisi karamatar zahir ta sa'ad bin abi waqasin wannan hadisi karama ce ta zahiri ga sa'ad da abi waqasin wa an wa an urwatu bin zubair anna sa'adu cewa shi wannan urwatu dan zubair yace anna sa'adu bin zaidin cewa sa'adu dan zaidin bin amri dan amru dan bin nufairin dan nufailu wato shi dan uwan sayyidina umar wanda suka hada dan uba mazazar kenan da baban sayyidina umar da shi wato baban wannan sa'idu din uwa ɗaya uba ɗaya ne sai zamanto hasamatuhu arwa wata mata ce arwa ta kai ƙara ta yi binti ausin yar ausin ila marwana bin hakim ga wato gwamnan garin shine marwana bin hakim wada'at annahu ahadha shay'an min ardiha ta yi da cewa wai ya ɗibi wani yanki na gonanta ya ƙara cikin gonansa faƙala sa'idu sai sa'idu ce ana kuntu a haza shay'an min ardiha ni zan ɗibi wani abu daga gonanta ba da lazi sami'tu min rasulillah bayan abin da naji daga manzon Allah ƙala ma za sami'tu sai yake cewa ma za sami'tu mai kajiya din min rasulillah daga manzon Allah ƙala sai ce sami'tu rasulillah na ji manzon Allah ya ce man ahaza shibran min ardi zulman wanda ya ɗibi wani yanki kamar koda ɗani ɗaya na ƙasa na zalunci ya haɗa cikin gonansa da wakahu ila sabil aradina Allah zai naɗu daga ƙasan bakwai a tara mutum fili alƙiyama wa qala lahu marwanu marwanu ce la as'aluka bayanatan ba zan neme ka shaida ba ba zan neme ka kawo shaida ba ba da haza tun da ka kawo maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sa'idu sai sai dace Allahumma in kana kaziban ya Allah in ƙarya wannan matar ke yi fa'a'in basaraha Allah ka makantar da ganinta, waƙatalaha fi ardaha Allah ya kashe ta a cikin gonanta, ƙala sai ya ce fama matat hatta zahabat basaruha, mai ruwa ya ke cewa bata mutu ba face sai da Allah tafiyar da ganinta, wa bayyana wa ya ce wa bayyana ma hiya tamshi fil ardaha yayin da take tafiya cikin gonanta, iz waka alfi hufratin sai ta fada cikin wani rami fama ta mutu mutafakun alaihi an gamu kansa. ruwa ta musulmi wannan ruwa ta musulmi ce an muhammad bin zaidin daga muhammad shi dan zaidin din bin abdullahi dan abdullahi bin umar dan abdullahi bin umar bi ma'anahu da ma'ana irinsa ya rawaita wato shi muhammad dan zaidu dan abdullahi bin umar ya rawaita kwatancin wannan wa annahu ra'aha yace shi ya ganta abdullahi bin umar yace ya ganta am ya anta makanta talmisul juduru tana lalabin katanga saboda makanta تقول ذات أصبتني دعوة السعيد الدعاء في التسامين وأنها مرت على بئر يا ذم وترن تابية تافات توجه الرجية وتفي دار أتكن جدا ناتقو قننتا التي حسمته فيها ونتيه سوما أكنسا وقعت فيها ستفات أتكن ونن ونريجا فكانت قبرها تدم ونن قبرنتني في هذا الحديث كرامة الظاهرة للسيد بن زيد وأن حديث كرامة تزاهري فسأل أبي زيد وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما حضرت أهد يا عند أهد تزو يتشي دعاني أبي شي جاب واتو جابر بن عبد الله يتشي بابانا كراشين عبد الله بن حرب يكراسا واتو دري شيني واتو من الليل دري فقال ما أراني ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتشي بانا غني فاتشي إنا تكين ina ganin wanda za a kashe cikin farkon za a kashe cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ni la atruku badi a'azzu alayya minka ban bar wani abu a bayana da nake jin shi a raina ba wato sama da kayya gair nafsir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma ban da ran annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna alayya daynun ni ina da bashi faqadi ka biya min wannan bashin fastausi da ahwa fastausi bi ahwatika khairan ina maka wasiya ta alhairi ga yan uwanka fa asbahna sai muka wayi safiya fa kana awwal qatilan sai shi ne farkon wanda aka kashe wace fada famtu ma'ahu a karan fi kabarihin sai muka turbuɗe sa tare da wani a cikin kabari saboda ma an haɗa jama'a ne ake sa cikin kabari ɗaya daidai sun malanta ɗib nafsi sai da na ba min daɗi ba ana azaraka huma a ahara in bashi da wani cikin kabari ɗaya fasta har da hu ba'a da sinin ashurin sai na je na fito da shi bayan watanni wato ba'a da sittati ashurin bayan wata shidda na fito da shi ya yake bayan wata shida sai na fito da shi daga cikin wannan wato kabarin din bai za huwa kayomin sai zama kamar rannan wada atuhu wato kamar rannan muka sa cikin kabarin sa gaira uzunihi banda kunnin sa kadai ne dan canza waje altuhu fi kabarin sai na sanya cikin kabari ala hiddatin shi kadai bisa ga shi kadan wato shi bisa ga dayan taka bi hadal hadisi karamatu zahiratan li abdullahi wato wannan karama ce ta zahiri ga abdullahi wato abi jabir baban jabir wato shine abdullahi bin haram wa an anas radiyallahu anhu yace daga anas yace anna rajulain ya wasu mutane guda biyu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam harajat min indin nabi sun fita wajen annabi fi lalatin a cikin dare zulmatan mai duhu wa ma'ahuma misulun misbahain a tare da su akwai wani abu kamar fitila gaban su shine baina aidihi ma gaban su falamma aftaraqa yayin da suka rabu kuma ta raba a kullu wahidatin minhuma sai wannan haskin kamar fitilan da yake gabansu sai ya zama ya tare da kowane ɗaya daga cikinsu wato shine minhu ma wahidun kowane daga cikinsu sai zama to ga wannan haske a gabansa hatta ata ahalahu har suka zo wato inda ahalinsu rawahu buhari min turukin buhari ya rubuce ta wata fuska wa fi ba'alaha a cikin sashin ruwaya anna rajulaini cewa wannan mutanen guda biyu usaidu ne bin hudairi usaidu dan hudairin wa abbadu da abbadu bin bishirin radiyallahu anhuma fil hadhihi hadisin karamatu zahira wannan karama ce ta zahiri la usaidin bin hudairin da usaid dan hudairin wa abarat bin bishirin da abarat bin bishirin وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهد manzo Allah ya aika wasu jama'a goma mutum goma aina sariya wato su ne sariya da ake ce musu wato aina wato a aina sariya ya aike su ne zuwa ga wanda ake ce mu wani wuri a wato a wato a wato wato aina wa amara alaiha alaihim asim bin asabit ya shugabantar da asim bin sabit matsayin shugaban su al-ansari radiyallahu mutum madina kenan wanda lagu hatta idza kanu bil khada'ati sai suka tafi har suka kai wani da aka ce masa bai haida wato hada'ati wurin da aka ce masa hada'ati bayan usfana ne wa makkata wurin da yake tsakanin usfana da makka ne zikiru la hayyin min huzail sai aka ambata maganar wato aka zantar da magana ga kabilar wato huzailin wata kabila daga cikin kabilar huzaila aka ambata musu labarin cewa lalle ga wato sahabban annabi nan annabi ya aiko su kuma yan kaɗan ne suna nan sun zo suna nan kusa ga wato wurin da aka ci musa had'atin yuqalu lahum banu lahayana ana ce da su wannan kabila banu lahayana cikin kabilar huzaila ne amma su sunan su banu lahayana fa nafaru lahum su suka yi gauga suka yi shiri gare su bi qaribin min ma'atan rajulin kusan kamar mutum ɗari kuma ramin ko ne da abin halbi wato da kibiya ta jiba fakta su asaruhum su suka biyo su baya wato falamma a hasabihim asim yadda hasim ya ji motsinsu fa ashabu da sahabansa la jau ila mudan suka labe wani wuri wa hada bihin qaumun sai jama'a suka ke mutane suka kewaye su wa karu suka ce an zulu ku sauko saman raƙuma ku faɗu bi aidikum ku ba mu duk abin da yake ga hannunku wa suka ce ku ba mu duk abin da yake a hannunku suka ce musu walakum ahadun wa misaqun suna da alƙawari da aminci an la naqtulu ahad minkum ahadan inda kuka yi wannan da za mu kashe kowane ɗaya daga cikin ku ba faƙala asim bin sabit shi asim bin sabit ya ce ayyu halƙamu ya ku waɗannan kafirai ya ku wannan jama'a ya ku wannan mutanen amma ana cewa ni amma ana ni fala unzulu ala zimmatil kafiri ni ba zan sauko bisa ga alƙawarin kafiri ba allahumma ahbir anna nabiyyi anna nabiyyina anna nabiyyika ya allah ka ba da labari na kamar labarin muga annabin kasar da salama faramu bin nablin su suka halbe shi da wato ainihin kibiya fakatalu asim suka kashe asim wa nazala ilaihim salasa nafaran suka kashe kuma sauran jama'a sai mutum uku suka sauko ala ahadin wa mizaqin musa ga alƙawari da amincin suka ce minhum hubaybu daga cikin wanda suka sauko akwai hubaybu wa zaid da zaid bin da sinna wato jarir da sinna wa rajulul akhara da wani sadai wato da wani mutum da ban su kenan falan mastakanu yana suka samu iko gare su wa mastakanu minhum ya suka samu iko gare su an dalaku autaran isiyahin su suka kwanci igiyar da wato igiyar wato da take dauriga wato ainihin wato sirsirdin su suka kwakwance su farfadu bi ha suka tsarme su da wannan igiya din kala rajulun salisin wani mutum ya faɗa na uku din wato wannan mutumin na uku da ya ga an ɗaure su haka yace haza a wal gadarin yace shine farkon waje da za ku yi mana wallahi la ashabukum cewa ni ba zan abokance ku ba ko za ku shi ni inna li bi khula'i uswatan ni koyi ya ke koyi kikkiawa ya tabbata gare ni ga yan uwana wato ba zan taba yadda da alkawarin ku ba yuridu katala yana nufin sai dai a kashe shi wato ba zai mi kauya gare su ba fajar ruhu suka ta wato su fajaru suka soke shi wa Allah juhu kuma suka dake shi fa abba ya kidai an yi zahabahun haƙiƙe abokance su fakatalu su a kashe shi wanda laƙu bi hubebin suka ce da hubebin wa zai da bini da sinna ta zai da sinna hatta ba uhu ma suka sai da su bi makkatan garin makka ba adal waqa'atil badar abin ya faru ne bayan yakin badar wannan abin da ya faru fabta'a banu harisu min amir bin nufl sai banu harisu dan amir dan nufl suka sai wato hubebu bin abdul manafi wanda shi nufl dan abdul manafi ne suka sai hubebu وكان هبيب هو قتل الحارس shi ba bida ma shi ya kashe harisu yau badar a yakin badar falabista hubebu inda hum sai hubebu zana a gurinsu asiran yana ɗaurarre kamamme a gurinsu hata ajma'u ala qatalihi har suka zamo suka tattaru akan ra'ayi za a kashe shi fasta'ara min ba'al banati harisu musa sai shi wato ya are aska wato ita ce musa shi wannan wato shi hubebu sai are aska daga cikin wato mata wato ɗiya mata na harus ya ara ɗaya daga cikin sai ara aska dun ya ya aski gashin kansa saboda wannan gashin nasa a fa'aratahu sai ta ara mishi kuwa badar rajab bunayya laha wa hiya gafilatin sai dan ta rarrafe rarrafe har ya je can inda wato ainihin inda ɗakin da Hubayb yake fa ya gafilatin tana rafkanni lokacin bata kiyaye ba hatta atahu ta zo ɗakin da Hubayb yake fa wajadtuhu mujlisatan ala fahibi ko da ta an kai ta duba ga ɗanta yaro ta mantinyar Hubayb wal Musa bi yadihi ga kuma aska a hannun shi Hubayb kaga ya samu dama kenan tunda yaji za a kashe shi amma tare da haka kaga wato suna wato ainihin ta firgita tana ganin kil zai kashe ɗanta ba ba za'at sai ta firgita ba za'atan wani irin firgita rafaha huwebu huwebu sai ya sani abin da ke faruwa gare ta faƙala sai ce a tahashe ne kina jin tsoro ana katalahu zan kashe miki ɗanki ma kuntil afa'al zalika ni ba za aikata wannan ba ƙala ta ce wallahi ma araitu asirin hair ban taɓa ganin kaman mai tsararre wato ma'abuci alhairi ba min hubebi irin hubebi ba wallahi laqad wajadtuhu yawman yace wallahi na same shi a wata rana fa ya akullu kidafan min al-inabi yana cin danyin inabi wato fi yadihi a hannunsa wa innahu la musaqun bil hadidi a lokacin da daurar sarkoki na karhe kenan wa ma bi makkah min samaratin a lokacin ba wani ayata to a garin makka wa kanat taqulu ta tana cewa innahu da rizqun tana cewa wannan abun da ta gani yana ci wani arziki ne razaqahu Allahu baibu ya azurta hu da shiya bala ma haraji bihi min haramin yana suka fita da shi a haramin makka za a kashe shi shine li yaqtuluhu fil hilli dan su kashe shi a wajen haramin makka kenan qala lahum hubaybun hubayti su ba da uni usalla rak'atayn kubari in salla raka'a biyu sai kashe ni fataraku suka bar shi raka rak'atayn sai raka'a biyu wa qala sai yace wallahi laula an tahasabu annama bi jaza'an yace ba don kakku yi zaton cewa ni akwai gajiyawa tare da ni ba wai tsoro na yasa nake ta cewa a bar ni in sallah din wallahi la zittin da sai na ƙara wannan salloli Allahumma ahsihim adadan ya Allah ka keɓance su wato ainihin ka ahsihim adadan ya Allah ka musibantar da su wato ka ɗauka min fansa a kansu adadan kowane ɗaiɗaiɗai bayan ɗaya Allah yace waqtiluhum bidalan ka kashe su ɗaiɗaiɗai wala tufki minhum ahadan karka bar kowane ɗaya daga cikin su wa qala sai yace falastu ubali ni bazan damu ba hina uqtilu musliman yana za a kashe ni musulmi ala ayi jambin kana lillahi masari'a ta koya dai bisa wato bisa ga hanyar Allah ne wato tafarkin Allah ne zan koma wa zalika fi zatil ilahi wannan kuma bisa ga zatin Allah ne zan mutu wa in yasha in ya so yubariku ala ausali in ya so sai ya albarka ga gabaina wato shilmu mazzaki su ne gaban da aka katse min nawa yace in ya so sai ya albarka gare su zama wani sirri wani abu a duniya da zai ba da labari wa kana hubabu huwa sannu li kulli muslimin ya kasance hubabu shine sunnanta ga kowane musulmi utila sabaran salata wato ya sunnanta kowane musulmi ya hakuri wato yayi juriya wato in za a kashe shi sannan yayi sallah wa bar ya'ani wato sai habaran yani nabi sai annabi ya bada labari a sahabu ga labarin wato labarin waɗannan jama'ar ya bada labarin saka sahabbai yawman usibu a ranar da abin da ya faru gare su wato yawman usibu habarhum lokacin da wato ranar da abin da ya faru wato na kisan su da sauran abin da ya faru labarin su sai manzo Allah ya bada labari ga sahabban ba san nasu min quraishin ila asim bin sabit sai su quraisha suka je wurin gawar wato shi wannan ɗaya daga cikin wanda wato shine shugaban asim bin sabit suka aika a wurinsa a je a dogo naman jikinsa ko a yanku naman don a tabbatar da mutuwarsa wato shine suka aika wato a je a dogo gawarsa shine asim bin sabit shine huddisu annahu kutila lokacin da aka ba su labarin an kashe shi wai a je a dogo namansa don a tabbatar da mutuwarsa an yi wuta bi shay'in minhun yu'rafu don a je a zo da wani naman jikinsa ko wani yayinsa yurafu don a san hakan ne gaskiya ne an kashe shi din wa kana qatala rajulun min uzai min min uzma'ihim ya kasance shi asim bin sabit ya kashe wani babba daga cikin kafiran ne wa ma sallahu li asim misl zullatan ya Allah ya aika wa asim kwatancin kamar gigije min dabarin na wato wannan tuma ta zama kamar gigije fa hammatuhu ta tsare sa rusulihi daga diban wato sai mashi musula suka ta tsare ta tsare shi daga rusulihin daga musula suka sun si masa falim ya kadar suka samu samu iko su mishi musula ba shi ne falin ya kadar an ya kaɗu min sai an ba su samu iko su yi masu wani yankan naman cikinsu ba qawluhu hada'atu mawda'an ne wato shine wazillatu sahabul rijkin wa dabarun nahala shine wato zuma wa qawli aka talafin bidadan yace wanda ya Allah kashe su bidadan ɗaya ko ne ɗaya bayan ɗaya ɗaya ɗaya bikasar ba'in wa fataha ana shi bidadan ana ta badadan ana ta bidadan to mai kasra ga ba'un wa fataha kuma ana mishi fataha wa man kasara wanda ke da kisra qala huwa wato jam'u biddatan ne wato jam'i ne na bidda na dangantaka wato shine bi kasar ba'un da kasarar ba'u kenan wayya nasibin shine ka kashe wato ko wani ɗaya ba tare da danginsa ba shine wato inda kisira ne yana nufin dangantaka kashe ko wani amma shi kadai ba tare da danginsa wa ma'anahu akatalahu hisasan Allah kashe su ko wani ake bance mun kasiman suna rarrabe da kullu wahidan ba tare da ko wani ɗaya daga cikin su minhu ba shine wato mun kasiman da kullu wahidin minhum nasiban kowane ya rabu da dan uwan dangin dan uwansa bai tare dan uwansa ba suna tare juna ba amma fataha wanda ke da fataha qala ma anahu mutafarriqin shine a kashe su rarrabe fi qatal wahidata a cikin kisa guda amma Allah kashe su an rabe ba da wahidan bayan ɗaya ɗaya min tabdidin wato shine nan tabdidi na ɗaya ɗayan taka kenan wa qala fi qamusu an faɗa cikin qamusi addabar dabbar wana nufin bil fatahin wato jama'atun nahali dan wato dandazo ne na zuma kenan kamus na larabci kenan shine kamusu larabci a wa zinabir kuma ana faɗin shi da zinabir wa ya kasuru fihi ma ana musu kisira gare su wa fil hadisin karamatin zakiratan hubaibu wannan hadisi zahirin karama ce ta hubaibu wa asim bin sabir asim bin sabir radiyallahu anhuma Allah ya rishiya wa fil babil ahadisin kasiratan sahihatin a cikin wannan babi akwai hadisai da yawa ingantattu sabakar fi mawada'an wannan sun gabata a wurare daban-daban min hadar kitabu cikin wannan littafin namu min hadisul gulamu hadisin yaro na Allah zai kane a ci rahibi wanda ke zuwa wajen rahibi wasu sahirin kuma ya zo wajen mai sihiri shi ma karama ce min hadisin juraizu hadisin juraizu shi ma karama ce da kuma wa hadisin ashabul gari sabu Allah zai adubakat alaihim saharatu waɗannan mabuta duci kogun duci da dutse ya rufe musu kofa kaga suka yi addu'a su ma karama ce wa hadis rajulun allazi sami'a sautan fi sahabi da hadisin mutumin da ji sauti cikin girgije ana cewa askila hadiqatul fulana je ka sha da ruwa a gonan wani kaga wancan shi ma karama ce ta wannan bawan Allah wa gairi zalika da wani wannan wa jalailu fi babul kasiratin dalilai wato a cikin wannan babi kasiratin masu yawa ne billin tabbatar karamar waliyai mashhuratin mashahurai akwai su da yawa wa billahi tawfiqun ga Allah muke neman dacewa qala nawi imamu ne ce ilam ka sani anna mazahibul ahlil haqqi cewa matafiyar ma'abuta haƙiƙa isbatul karamatin sun tabbatar da karamar waliyan Allah wa anna hawaqi'atul mawjudatan kuma cewa ita tana nan tana faruwa wato saman mece mustamiratan fil asar tana nan matabbaciya wato a cikin zamunna wa dillu alaihi dalail uqulu kuma wa dillu alaihi dalailul uqulu akwai dalilai wato na wato hankali wasu sara'ihul nukulu kuma akwai wato sara'ihu nukulu akwai ingantattu wato ingantattu wato wato zantuka wanda an cira to wanda ke tabbatar da dawamar mu'izza har zuwa ta sharki ya karama na bayan Allah zuwa ta sharki ba za ta yanke ba akwai dalilai na hankali suka tabbatar da hakan nan da kuma ingantattu abinda an cira to wanda ke tabbatar da karama ba ta yankewa ta sharki ma وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيء قد إلا لا ظنه كذا cewa shi bai taba jin umar ya ce yana zaton abu kaza ba illa kana sai abin ya kasance kama ya zunnu kuma da yake zato rawahu buhari ilal imam ahmad bin hanbal an ce da imam hanbal ma balul karamatu fi zamanin sahaba qalilatan bin nisbatan lima yarwi amman ba'adahu min awliya'i wa me yasa ya zamo wato an tambaye shi Amr bin Hanbali me ya faru na karamar da wato a zamanin sahabbai take kaɗan ne idan ka danganta da abin da yake bayan wato sahabbai irin yadda ake samu su fakala ce ula'ika kana imanuhun qawiyan su ya zamanto imanin su mai karfi ne amma yace fa ma ataju ila ziyaratan babu babu buƙatar da duwa wato zuwa ga ziyaratan yuqawwa bihim imanuhum babu bukatuwa babu buƙatuwa na daɗuwar wato an riga an tabbatar da imaninsu mai ƙarfi ne babu buƙatuwa na babu buƙatuwa ila ziyaratan zuwa ga wani ƙarin abun da yuqawa bihi imani wanda zai ƙara ƙarfa imaninsu wa gairihim da wato wanin su kowa da iful imanu wato akwai raunin imani fil usrihin a cikin zamanin su fata ju ila taqwiyihim saboda haka akwai buƙatuwa na ƙarfafawa bai zahar karamata na bayyana karama su don a ga karama waɗannan bayan Allah a ga ƙarfin imanin waɗancan saboda zamanin su waɗannan babu imani a korona imani su ko zamanin ta akwai ƙarfin imani a cikin zukatansu ba wani abu da za a zo musu da shi wanda zai ƙara musu ƙara bayyana ƙarfin imanin su wanda zai ƙara musu imani su ko nan na baya a korona imani ana samun wannan karama ta bayyana don a ƙara ma wato wasu mutane imani su ko da dama imanin sa riga ya ƙarfi kenan alhamdulillah